الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan dare mai albarka dare na watan ramadan wanda muke gabatar da tafsiri a cikin bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين دينتهن ولا يبدين دينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين دينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يبت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
نعم الله سبحانه وتعالى يتي وتو bayan mun riga mun yi magana game da yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mazaje su rintse ganin su gabarin kallon mata yadda ba nasu ba ya kuma umarci mata da cewa su ma su rintse ganin su gabarin duban mazajen da ba nasu ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yadribna wa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ko wal yadribna Allah yace su yi bugu bi humurihinna da maraton kansu ala bihinna akan wuyan rigunan wato Allah subhanahu wata'ala shine ya tsara himar din mace da kansa duk abin da aka yi ba wannan ba to an yi kiyasi ne daga na Allah subhanahu wata'ala amma na hakika shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara a yanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara mace kayanta in dai wanda za ta fita ne waje domin ba a magana na cikin gida na cikin gida za ta iya adonta in dai daga ita sai mijinta ne duk yanda take so amma in za ta fito inda wani namiji ba mijinta ba zai ganta to abinda musulunci ya shirya shine mace za ta sa suturan da zai rufe mata tun daga kafaɗanta ya sauka har hannunta ya sauka har kan kafafunta an kwatanta shi kamar yadda muke sa jallabiya to a ce akwai wata babbar riga mai faɗi mai kauri wanda za ta zama tana da hannaye masu faɗi ba su mammatse hannunta ba su sauko har wuyan hannunta hannayen rigan su sauko har wuyan hannunta ita kuma ƙasan rigan ta sauka har ta rufe kan ƙafafunta wannan kenan to kanta fa Allah subhanahu wata'ala ce to sai sa marfin kai marfin kan nan zai sauko idan ta ɗora shi zai sauko har kan kafaɗanta har ta bayanta ya kuma sauko har ta gaban fuskanta ya sauka ta gabanta to idan ya sauka haka tsakiyar tsakani daga haɓanta zuwa ƙasan ƙirjinta wajen riganta akwai wuyan riganta wannan wuyan riga bai rufu ba za a gan shi haka a fili to sai Allah ya ce wali ya daribna bi khumurihinna ala jubihinna sai su ɗauki ɓangaren wannan marfin kan da ya sauko na dama su buga shi akan kafaɗansu ta hagu to sai ya naɗe gindin wuyansu ya rufe bakin kirjin wuya kenan ya rufe wuyan riga to abin da aka faɗa kenan ana wannan shine asalin sutura shine himar in an ce marfin kai himar shine himar in an ce akwai wani abu amma hijab da ake cewa wannan hijab an faɗe shi ne kawai amma ba shine hijab ba hijabi shine mace ta tsaya ta ɓoye a cikin gida kar a ganta shine hijab yasa za ka ji sabai suna cewa inda ma nazalat ayatul hijab lokacin da ayar zama a cikin gida kulle ta sauka wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wannan ita ce ayan hijab shi yasa aka ce wai za ta altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye mata wani abu to ku tambaye su ta bayan hijabi kar ka zo ka shiga gidan mutum ka ga matarsa sai dai daga waje in ya zama dole da laruran bukatan wani kaya ka tsaya ta waje ka ce ka yi sallama idan ka yi sallama mun kwatanta yadda sallama take jiya a tafsirin mu ka yi sallama sannan kuma in ba a gane ba ka yi gyaran murya ko tasbihi ko wani abu makamancin haka a ce menene wa kake nema a miƙo min kaza idan ko bokiti ko wani abu to shikenan sai kuma ka koma sai ta zo sai ta ajiye sai ta ɗauko ta zo ta ajiye a ƙofa ta koma kai kuma ka zo ka ɗauka wannan tsarin musulunci kenan to kaga cewa da aka fasa alona yin wara hijabin ku tambaye su ta bayan tsari in an inda wara hijabin inda wannan abin da ake yafa a kai shine hijabi to da ai to ya zaka baka tambaye ta ta bayan hijabi ka daga hijabin ta ta baya ka tambaye ta kaga wannan duk ba ba shine ake nufi ba to amma kuma shi wannan din da ake yi yanzu idan an yi shi mai kyau mai tsari ya zama ya rufe hannayen ya sauko ga baki daya to yayi amma ba shine asalin sunna ta tabbatar ba amma yayi to amma idan an bar hannaye a waje ba a lullube hannu ba a yi ma riga hannu ba to gara wancan na doguwar riga da wannan domin ta daga himar din ta daga hannunta za ta yi susa ko wani abu to wannan himar din zai dagu kuma za a ga hannunta in dai ba ta ciki za ta yi ba to dai abin da dai duk ake nufi shine mace ya zama ta lulluɓu ta ko ina kowane irin sutura ma ta sa na ɗaya dai kar ya zama very attractive kar ya zama mai fulawa fulawa mai wasu abubuwa wanda kowa ya gani zai sha'awan ya kallo inda take na biyu kar ya zama shara-shara wanda za a rinka ganin bangaren jikinta ko ta baya ana ganin bangaren jikin kamar masu sa gyale ka ga gyalen nan shara-shara haka kamar dai tayani gantali wai ake ce masa ko to kaga wannan haramun ne ba musulunci bane a sa gyale wanda za a rinka ganin kamar bai rufe kowa ba to wannan ya zama ma daga cikin alamomin tashin kiyama da annabi ya faɗa matan ƙarshen kiyama za su zama kafiyatin ariyatin ga su da sutura amma tsirara suke shine wannan shara-shara din gashi ta sa kamar ta rufe jikinta amma babu abin da ta rufe me kenan tana nan tsirara to man manzo Allah ce ba su ji kanshin aljanna ba wayannan dan haka lalle ne a hana su kada wasu hamiya irin na kin wancan tsarin ya sa kuma wai su wai su shikenan gyale za su sa dan saboda kansu ji tsarin wasu a'a wannan musulunci bai yadda da kawai dan ka ga wani kai baka son ka bi tsarin sa ba kuma kuma kai ka kauce ma tsari ba a'a manzo Allah ya ce za a zo tashin kiyama kafin ta zo za a yi wasu mata kasiyatin ariyatin ga su da sutura amma tsirara suke ma'ilatin mumilatin suna rangwada a hanya suna jan zuciyar mazaje ru'usuhunna ka aslimatil buhuti kansu kamar yadda ka san tozon raƙuma to- ko kuma tozon eh, irin dabbobin na turkumani wato sun sun- sun yi gashi sun yi wani sun wani tsaddaura shi kamar yadda yanzu ake yi yace la da kullal jannata wala yajid riha wayannan mata ba su shiga aljanna ba ba za su ma ji kanshin aljannan ba alhalin ana jin kanshin aljannan tafi da sama da shekara tafiya ɗari ko shekara ɗari ko mai ga sunan dai na so ruwayoyi daban-daban kaga wannan hadari ne babban mutum ya bar matarsa ko yarsa ko me suna tafiya suna sa wasu kayayyaki ana ce musu tayani gantali gashi nan dai ta sa marfin kai shara-shara gele gashin ta a fili daurin dan kwalin ta a fili wuyan ta a fili to ina ka aje wani ya zarbi da bikum murhinna Allah na cewa su zuba marfin kansu su rufe wuyan rigan su alajibu bihinna ta rufe ba bai rufe bai rufu ba kai wa Allah rashin kunya kenan kuma in an tambaye ka ta- a ce ai ta rufe jikinta to me take gaya wa Allah tana wa Allah izgili kenan ta rufe ba ta rufe ba ba hadari ne babba to Allah ya ce a su rufe su- su- su buga marfin kansu akan wuyayen shine shehu radiyallahu anhu yace yasunna ru'usahunna su suturce kawunan su wa wal anaq su suturce wuyayen su wasu dur su suturce kirazunan su kirzunan su bil maqani da marasan kai to kai mutumin mai jin shehu kaji abin da shehu yace in shehu kake bi tsakani da Allah wala yubdina zinatahunna kasu bayyanar da adansu alkhafiyya boyayya shehu yace to menene adansu boyayye yace wahiya ma adal waje wal kaffain abinda ba fuska ba tafuka biyu ba su kadai ne za su fito fuska da tafuka biyu wannan an yadda su fita an yadda mace ta bar fuskanta a waje fuska kuwa ana magana daga goshi ne zuwa gaba da kunne ta gefen idanu zuwa haɓa shine fuska ƙasan haɓa yana baya cikin fuska gaba da farkon goshi baya cikin fuska kai ne wannan wajen gashi ne duk wannan wajibi ne a rufe shi kunnuwa ba sa cikin fuska wajibi ne a rufe su sai tafukan hannaye guda biyu wannan ba laifi daga wuyan hannu nan ta barce a waje To wanda ya zo ya ce kuma dole dole ne ta rufe fuska gabaki ɗaya sai idanu za ta bari wannan dan bid'a ne ba dan sunna bane abinda aka sani a sunna shine a bar fuska amma in mace ta rufe fuskanta ba dan ta ce musulunci ne ya wajabta mata ba dan ita ganin damanta tana son ta ga ta yi haka ta tsare fuskanta to wannan halal ne a gare ta mu ba mu da jayayya akan wannan abinda muke jayayya akai ki nuna ko kuma ka nuna cewa wannan din in ba a yi ba an saba wa Allah ko ba a zama dan sunna ba kamar a ce ma a rinka aibanta matar da bata sa irin wannan niqabi ba a ce mata ita ba yar sunna bane to wanda yayi haka to shine dan bid'a bai san ma addini ba wannan ba sunna bane wannan wani abu ne wanda zaka iya kiransa ja'izi halal in ta ga dama ma ta rufe fuskanta kaf kar a ga komai ma wannan ja'izi ne halal ne gare ta amma ka aibanta wanda bai yi ba da cewa shi bai cika ba a addini to wannan aibi ne kuma duk da gargadaran ka da salaf baka kai imamu nasiruddin al-albani ba nasiruddin al-albani shi ya rubuta wannan littafi sunan sa jilbabul mar'atul muslima gaba ɗaya yace sa ka ce za ka ce wai niqab sunna ne to wannan hara- wannan ƙarya kake yi kuma bid'a ne ba sunna ba daga cikin hujjojinsa ya kawo matan sahabbai iri iri iri wanda ya ce suna an ruwaito hadisi fuskansu a waje iya wuyan hannunsu a waje shi addinin musulunci malami duk in zai magana ya zama malami na Allah adili ba ruwanka da wanga- wannan bangare ko wannan bangare bangare ko ƴaƴanka ne ko matanka ne ko danginka ne ko iyayenka ne idan suka bi hanyar da ya saba wa shari'a ka ce ba kan shari'a suke ba don haka nake jan hankalinmu kada hamiya irin wannan kawai idan wani abu wai dan dariƙa ne yake ko menene kawai kawai a yi kokari a kare shi ta kowane hali wannan ba addini bane in dan dariƙa ya kuskure ka ce yayi kuskure in dan izala ya kuskure ka ce yayi kuskure in dan shi'a ya kuskure ka ce yayi kuskure idan dan dariƙa ya daidai ka ce yayi daidai in dan izala ya daidai ka ce yayi daidai in dan shi'a ya daidai ka ce yayi daidai wannan shine musulunci to kaga nan dan salafiya ne yake cewa niqab ba sunna bane kuma gaskiyansa ne yace daga cikin abin da ya bayyana yace al'awwal na farko dai raddi na man la yazalu yara annal wajha aura wanda ya bai gushe ba yana ganin wai fuska al'aura ne laisa zalika an dirasatil adillati shar'iyya wanda dai faɗi wannan ba dan ya karanta dalilai ne na shari'a ka ce wai fuska al'aura ne to ba karanta dalilai na shari'a da ta faɗi haka ba ba kuma bai kuma ta bai yi tatabbukin ta ba min masadiri hada al-asaliya daga masdarorin shari'a na asali wa inna ma taqlidan li mazhabihi wanda ya faɗi wannan kawai ya dogara da mazhaban sa ne ko na wahabiyanci ko wani abu allazi na sha alaihi wanda a kansa ya tashi awul bi allati asha fiha ko kuma wanda suke wajabta cewa a rufe fuska yanayin kasar da suka tashi ne an saba ana haka kawai sai suka mai da shi addini وفيها بعض المتحمسين لذلك a cikin yankin sun akwai wanda suke suke zabura akan haka suka suka suka dauki zafi akan haka suka dauki zafi a caddal hamasa mafi tsananin zafi bi husnin niyya wai su dan kyakkyawan niyyan su sai suka dauki haka kaman wajibi ne alhali kuma ba wajibi bane wa adifatin islamiyya kaji adalci yace zafin zafin ra'ayi ne da zafin adifa islamiyya yasa wasu suke dole tilasta haka amma ba shari'a bane kafin zafin adiba islamiyya daban shari'a musulunci kuma daban ko ba haka ba wagiratin diniya wasu na ne dan kishin addini sai suka wuce gona da iri yace wa qad jalastu ila ahadi haula al khudala na zauna tare da ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda suke tsananta wannan mafifita jalsatan damar ta'atin zaman da muka yi wanda ta kai awoyi tabahatna fi haula mas'ala muka yi ta bincike da shi da ni da shi muna tattaunawa akan wannan mas'ala din wa kana zalika bi talabin minni ni ne ko na nemi mai haka la'alli ajida indahu ma yu'ayyidu ra'ayahu wai ko dan samu shi wannan shehin malami yana da wani abu da yake mai karfi wanda ya karfafa ra'ayinsa ko ni ma in gamsu falam ahazu bi shay'in min zalika ban samu komai ba daga wata hujja da tabbatar da cewa wai fuska dole a rufe ta in ba a rufe ta ba ba a rufe al'aura ba wa kullum da zai sami ita minhu duk abin da naji daga wajen wannan shehin malamin inna ma hiya shubuhatun shubuhohi ne kawai aradan da hu wanda ta bijiro masa ala ba'd adillatil kitabi a bisa sashen dalilan qur'ani saddatu anil iqna'i biha wanda ta kasa ta toshe shi ya kasa gamsuwa da cewa ba wajiba bane wa tabanna lazima ya kuma ya kuma ya kuma goyi bayan wannan lazimin nata ya mai da shi ra'ayinsa fa'ajabtuhu lailata izin an shubahatihi bima yassara Allah a wannan daren na amsa masa shubuhohinsa da iya abin da Allah ya sauwaƙe mu kaga abin da ya faɗa kenan yace asani na biyu man yazhabu ma'ana ila anna alwajha laysa bi aura wanda yake tafiya tare da fahimtar mu inji wane albani na ɗauko malamin da wa'inda suke ba sa shakkan malantansa su sun yarda da shi shi yasa na ɗauko shi mukan namu mun garanti mun san namu ko ba haka ba yawwa to shi yace man ya zahabu ma'ana ma'ana yana nufin shi da kansa kenan wanda suka tafi tare da mu ila annal waje alaysa bi aura zuwa ga cewa fuska ba al'aura bane walakinahu yara ma'a zalika annahu la yajuzu isha'atu hadha al-madhhab amma shi yana ganin bai kamata mu rinka cewa ai fuska ba al'aura bane kaji ko wato ya san fuska ba al'aura bane amma saboda an saba da niqab da sauransu yana ganin kada a yada cewa fuska ba al'aura bane don me nazarar li fasadin zamani yace wai shi hujjarsa shine zamani ya ɓaci tunda zamani ya ɓaci in an ci gaba da yin niqabi ana rufe fuska ai an daɗa tsare mutane daga fadawa cikin halakan zamani wasaddan lizzari'ati dan a toshe kafofin kaiwa ga barna fa ila haula ya kula yace to irin wayannan ma bari in gaya muku innal hukuma shar'i sabita fil kitabi was sunna hukunci na shari'a wanda ya tabbata a cikin kitabu da sunna la yajuzu kitmanuhu bai halata koye shi ba Allah ya ce abu ba wajibi ba ka zo kana ce mutane wajibi ta wani fuska kawai dan dai ka nuna mutane wai saddu zari'a ko wani abu a ka gaya mutane ba wajibi ba ne tsare fuska amma in kin tsare fuskan ki dan kyautata wa kanki kin ga haka shi ya fi miki to babu wani wanda zai tsangwame ki amma kar ki ce ke ke ne ahlus sunna wanda bata yi ba ba ahlus sunna ba kuma jiya na gaya muku su matan da suke yin wannan sun ma manta da cewa su haramun ne su rinka kallon mazaje sai mace ta sa niqabi kuma ta yi kuru kuru da ido tana kallon mazaje kaga wannan an saba ma umarnin shari'a gaba ɗaya kin saba ma nassin shari'a din kuma an ce ya gadurna min absarihin na ke baki gabdul basar da shi ba duk abin da ya abin da ya kamata shine ga baki ɗaya mu ji tsoron Allah mu rinka yin abin dan Allah ba dan mu ko mun iya ko dan riya ko dan neman kushe ko muzanta wasu ba an gane yace to baya halata a boye abin da yake nasti na shari'a wa dayyuhu anin nasi ko a nade shi a ki nuna wa mutane bi illati fasadin zamani wai dan illan zamani ya baci au gairi ko wani sace a boye a boye bayani kaza na addini kan mutane su ji in sun ji zamani ya baci za su yi amfani da ke ce bai halata ba li umumil adillati alqadiyati bi tahribi kitman ilmi saboda nassosi da suka zo da yawa wanda suka nuna haramun ne a boye ilimi misali qaulihi ta'ala kan fadin Allah ta'ala إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون to yaya Allah zai zo ya ce ga iya inda ya ce a tsare ka zo ka ce ka ƙara kaga ya zama matsala ko ba haka ba ya ce kuma da nassin hadisin manzon Allah da ya ce man katama ilman aljamahu Allahu yawmal qiyamati bil janin minan nari wanda yace ibnu hibban ya rawaito kuma hadisi ne sahihi yace wa idza kana alqaul qawlu bi anna wajha wajha almar'ati idan fadin cewa fuskan mace laysa bi auratin ba ba al'aura bane ya zama hukunci ne sabitan tabbatacce fi shari'a shari'a kama na atakilu yace kamar yadda shi ya kudurce da shi da wanda suke tare da shi cewa ba ba ba, ba wajibi bane fa kai fa yuzu al qawlu biki timani to da ya za a yi mu koyi mu ce mu koyi mutane mu ce a wajibi ne alhali mun san ba wajibi bane wa tarki ta'rifin nas bihi mu kigaya wa Allah mu kigaya wa mutane cewa ba wajibi bane Allahumma gufran Allah ka gafarta mana wannan kuskure da ake yi kaga ya nuna cewa Nasiruddin al-Albani wanda aka cika kasan duniya da cewa masanin sunna ke fi kowa sanin hadisi to gashi na ya nuna ba sunna bane rufe fuska ko inda ma yayi nassan yace in dai har mace ta dauka addini ne to ta ita yar bid'a ce ma ya kawo kuma matan sahabbai da yawa waɗanda suke da wannan ba za mu tsawaita jawabi a kansu wanda ba sa rufe fuskar su ba za mu tsawaita jawabi a kan wannan amma dai a taƙaice dai ni abin da na gaya mana shine ba haramun bane mace ta tsare fuskanta ba kuma bid'a bane ta tsare fuskanta idan dai ta yi itikadin wannan tsare fuska take kawai dan ganin damanta ne ba wai ta yi ne don addini ya wajabta mata ba ko ba wai ta fi kowa zama zama yar sunna ba ba wai in ta yi haka ta yi sunnan annabi bane don sunnan annabi ya zama annabi ya ce a yi haka ko annabi ya sa an ko ya aikata haka ko annabi ya tabbatar da haka to annabi bai yi ɗaya daga cikin waɗannan ba matansa ba su yi ba kuma ni na daɗe ina jin ana ta surutu har ma an yi taraddi ma wani malami shekarun baya ban sa baki a ciki ba kawai na kyale amma yanzu na kawo wannan ne saboda mutane su san addini addini ne abinda ba addini ba ba addini ba mace ta ji tsoron Allah a daina kushe kushen juna a daina kushe kushen juna an gane waɗanda suke sawa in dan Allah suke sawa su san dai wannan abu da suke sawa sun ƙara wa kansu sutura ne amma ba wajibi bane wanda bata sa ba kuma kar a mata kallon ita ba mutum kirki ba shine mafi haɗari abin da yasa nayi magana kenan mafi haɗarin shine a kalli wanda bata lullube fuskanta ba a matsayin wanda bata yi riko da sunnan ma'aiki ba ko kuma ba mutumiyar kirki ba wannan shine mafi haɗari din an gane to da yake nan gaba ne inda Allah ya bayanin yanayin suturan sai muka kawo waɗannan bayanai don mutane su warke to Allah ya ce kada su bayyanar da adansu illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu wato kar mata su buɗe jikinsu tsakanin miji da mata ba inda bai hallata ya gani ba ba irin adon da bai hallata ta yi masa ba ba irin kwalliyan da bai hallata ta yi masa ba miji ne shi da matarsa amma sharafi wannan ado da wannan kwalliya kar wani ya gani sai wa'anda Allah zai lissafa a nan wanda duk ba wa'annan ba to idan ya gani to an samu an samu matsala za a samu zunubi mijinsu zai iya ganin adonsu da kwalliyansu da wasu wurare da ba, ba iya fuska da hannu ba au aba'ihinna ko iyayensu babanta baffanta uwanta kakarta wayannan ya hallata ko kakanta namiji au aba'i bu'ulatihinna ko surukansu uban miji uwar miji sa ganki kin yi kwalliya ba wani matsala tunda dama su ne surukanki ba wani abun da ya kama ya zama sha'awa tsakani da ke da su aw abna'ihin na ko ƴaƴayensu mace ɗanta zai shiga wurinta ba tare da ta yi sutura irin wanda aka ce ta tsatsare jikinta ba za ta iya kwalliya irin yadda ta ga dama ta zauna ɗanta ya shigo ko da balagagge ne ko magidanci ne ɗanta ne wannan aw abna'i bu'ulatihin na ko ƴaƴan maza ƴaƴan mazansu mijinta yana da wani yana da yana da wata mata wadda ta hayayyafi ƴaƴa ƴaƴansa na wajen wannan mata za su iya zuwa su ganta ba tare da ta kammala duk wa'ancan sutura da aka ce sai fuska sai tafin hannu ba aw ikwanihinna ko ƴan uwansu wanta ko kaninta zai iya zuwa ya same ta cikin kwalliya ba matsala zai iya zuwa ya same ta ba tare da ta yi lullubi ba ba matsala aw bani ikiwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu maza tana da wa ko kani ya haifi ƴaƴanta ne sun zo gurinta ba sai ta lullufi ta boye jikinta ba aw bani akawatihinna ko ƴaƴa maza an fi kawo maza ne saboda su ne da hadarin haduwa da mace ba a kawo mata ba saboda wannan da sauki amma za a kawo su a ƙarshe aw bani akawatihinna ko ƴaƴa maza na ƴan uwansu mata tana da yadda ko kanwarta ta haifi haya sun zo su gaishe ta to ba sai ta yi waɗannan kare-karen jiki ba au nisa'ihinna ko mata ƴan uwansu mace kowace iri ce indai musulma ce yar uwansu to ba a ce sai ta yi lullubi dan wata mata za ta shigo ta kokkoye jikinta ba au ma malakat aymanuhunna ko abinda hannuwansu suka mallaka kamar mace tana da bawa da ta saya wannan shi ma ba sai ta masa hijabi ba shehu ya ce faya juzu lahum duk wayannan ya hallata gare su nazaruhu su dubi fuska su dubi wani abin da ya wuce fuska illa ma baina surrati war rukba shehu ya ce sai fa abin da yake tsakanin cibiya da gwiwa duk wayannan da aka lissafa bai hallata su gani ba za su iya ganin sauran jikinta banda abin da ke tsakanin ko ɗanta ne ko babanta ne ko wane ne bai halatta ya ga abin da ya wuce tsakanin cibiyanta da gwiwarta ba dole ne wannan kan ita ce ake ce mata al'aura al-mukassafa babban al'aura dole ne wannan a rufe ba kowa ita kadai ne ya mijinta wannan wurin ya hallata su gani na'am faya harumu nazaruhu li gairil azwaji shehu ya ce haramun ne wani wanda ba miji bai kalli wannan wa kharaja bi nisa'ihinna al kafirat shehu ya ce da aka ce ko mata ƴan uwansu banda mata kafirai wala yajuzu lil muslimati takashshufu lahunna bi allata ga musulmi musulmai mata su bude al'auran su koda ba wannan din ba sauran jikinsu ga mata ba musulmi ba li'annahunna yasifna li'azwaji yasifna li'azwajihinna don wayannan mata kafiran ba amince su sifanta sifan su ga mazajen su ba wace mala ma malakat aymanuhunna al'abida cewa abinda hannun su ta mallaka to ya hada hadda bayi maza ba bayi mata kawai ba za su iya ganin ba iyayensu mata wanda suka saye su za su iya ganin su ba tare da lullubi ba awin tabi'ina gairu ulil irba ko kuma waɗanda suke yan gida wanda ba su yara yara yan gida ko da ba ‘ya'yansu da suka haifa ba yara ne yan gida gairu ulil irbati min rijali waɗanda ba su fara kaiwa sha'awan mata ba wannan za su iya zauna mace ba ta yi ta yi hijab ta lullube jikinta in za su shigo ba shi yasa ka ga da lokacin da ake da ake da tarbiya a ƙasar nan ko yanzu kuna ganin eh, yanzu ana da tarbiya da lokacin da ake da tarbiya a ƙasar nan yaro yana kaiwa ɗan shekara sha biyu sha uku in zai shiga gida ce ina za ka je sai ga an ce a tsaya koma ka yi girma Eh, lokacin eh, ahlus sunna suna nan duk ko ina a cikin gidaje Eh, wayannan sune ahlus sunna ai. ko wanda suka san ka'ida to shine aka ce banda banda yara wanda ba su kai sha'awar mace ba ban san ma meye mace ba aw ibn allazina lam yahru ala awratin nisa'i na'am ko wayannan wayannan suna shiga tsakani ba a cikin gida ana tare da su ba su da bukatan mace ko dai ta hanyar a a shi wannan mutum ne wanda yake ba ma na tsatse wanda zai yi tunanin mace da sauransu ba ko ba mai lafiya ko kuma wani abu dai makamancin haka sai kuma yara fa yajuzu wayannan ya halatta an yubdina lahunna bayyanar musu da abu da duk sauran jikinsu illa ma bai na surra wa rukuba wala da ribna bi arjulihinna kada kuma mata su rinka buga kafafunsu li ulama ma yakufina min zinati min zinatihinna don a gane abin da suke koyewa na adonsu Allah ya ce kar mata su buga kafa kar wai kuma an sa duk ta lullube jikinta ko mata suna da wani al'ada ta lullube jikin ko ina da ina to amma akwai warwaron gol ko warwaron eh, azurfa ko ko menene eh, me ake ce ɗayan nan G- su GL su menene yawwa akwai shi kuma ba wanda zai gani sai a ɗanyi haka da kafa kashar kashar a ce eh wannan ne GL ne wannan ne gol ne to Allah ya ce banda kar a yadda a yi haka ko a ɗaga hannu a ɗanyi haka haka ya ɗan cacau cacau a ce a wannan ta sa kayan zinari tunda dai an lullube to Allah ya ce to kar su yi wannan li ulama dan wai a gane mahaifi na abinda suka boye min zinati yinda na adansu na munduwa da sauransu wa tubu ila Allah jami'an Allah ya ce duk ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku abinda aka yi na da ya wuce a tuba a koma ga Allah Su waye ake cewa su tuba zuwa ga Allah nan ayyuhal mu'minuna ya ku mu'mine in dai ku mu'minan ne wannan laifuka da ku duk ku tuba zuwa ga Allah ya la'allakum tuflihuna ko za ku rabbanta to nan sai mu tambaya to kuma ina matsayin kuma mace ta zo tana rawa a gaban maza ana wa- tana wani karatun yabon annabi hmm? eh, ina matsayin ta zo tana rawa kuma a gaban maza kuma da he- da ko- da- da- da dan yafin gyale ana kiɗa mata eh, kayan kiɗa a ina kuka samu dai shehu dai bai ce nan sai dai masu ka- kiɗa dan yabon annabi ba a'a gaya mun gashi in shehu ya ce a banda masu kiɗa dan yabon annabi a gaya mun. saboda haka wannan shegantaka ne fasikanci ne haramu fasikanci ne haramu duk wanda ya musun wannan kuma kafiri ne don musun abin da shari'a ta haramta fili karara kafirci ne kuma da haka ne kuka ji mun zabafa muke matsawa muke cewa a daina ba koyarwar shehu bane ba koyarwar addinin musulunci bane to ana magana kar ma a ji rawan dan munduwanta da ta boye a ciki kai ka ce ta zo ta rankwasa ta kareraya a gaban mazaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halaka yayi nisa Allah kuma ya ce a tuba wani malami ya zauna wa'azi yana cewa a tuba wani fasik yana cewa jahili bai sa addini ba ya kai ne jahili baki kuwa jahili baki ga ka fasiki kafiri bakin Allah ana faɗa maka abin da Allah ya faɗa kai kuma kana cewa a bari oh no addini ya ai na addini ba ka daman wannan sai mu ne mu biya shehu ina shehu yace kai haka a ina kana ƙara ma shehu bakin jini kana haɗa shi da matsiya gaskiya dama ba sa son sa kuma su ƙara masa mummunan ai- sharri ko to ba abin da za ka samu illa bala'i daga wurin shehu daga wurin Allah daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka muzanta shi ka muzanta masa matafiya ka bata shi a wurin mutanen kirki sam shehu bai koyar da wannan ba gashi dai tafsirin da ya rubuta shi muke karanta sai shehu ya ce da aka ce tubu ilallahi jami'a ayyuhal muminuna sai shehu ya ce tubna ilallahi wa rasulihi ya ubangiji mun tuba zuwa ga Allah mun tuba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me Allah yake nufi da tubu ilallahi jami'a ayyuhal muminuna yace mimma waqa lakum minan nadaril mamnu'i irin abin da ya faru gare ku na kallon mata wanda Allah bai halatta muku ba shine aka ce ku tuba yanzu kun gane kuskuren ku wannan sharhin na shehu ne la'allakum tuflihuna in fa kuna so tanjuna ku tsira na'am wanki hulla ya ma
وأنكروا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم na'am wa anki hulla ya ma minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم ku auri gwauraye daga cikinku ku auri gwagware me gwauruwa me ma'anan gwauruwa eh ba zaura ba lalle ba zaura ba in an ce gwauruwa dai yanzu an ce gwauro ba tsawari ne gwauruwa dai ana nufin wanda ba ta da miji ba wuce in ce gwauro ko da yake yana bambanta tsakanin gwauro da tuzuru ko to eh wannan hausar haka take hausa suna nuna cewa gwauro wanda ya taba yin aure ne ya sake ko tuzuru ko wanda bai taba yin aure ba to in an ce al'ayama ana nufin da tuzuruwa da gwauro da gwauruwa sune ayama ku auri tuzuruwa ku auri gwauruwa minkum naku minkum wato ku musulmi ku auri gwauruwar musulma ku auri tuzuruwar musulma me yasa aka ce ku auri sai aka ce Allah ce ankihul ayama da Allah ya ce wa ankihun nisaa ku auri mata to shikenan wani na da matarsa a gida sai ka zo ka ce ka daura ka aure ta ta ce auren su da ita ya ɓaci ta zama taka ko ba haka ba to sai Allah ya ce wanda za ka aura ita ce wadda ba ta da miji gauruwa ko tuzuruwa ba ta da miji ita ce aka halatta maka aura ba ka auri matar matar wani mai aure ba shine hikiman kawo cewa al'ayama din shine shehu yace al'ayyimu man laysa laha zawjun wanda ake ce mata ayyimu wadda ba ta da miji bikiran kanat aw tsayiban budurwa ce ita ko bazawara ce duk sunanta ayyimu ne an gane wa man laysa lahu zawjun wanda baya da wanda baya da mata shi ma ana ce masa ayyimu wa hadha fil ahrari wal harairi wannan akan yayaye yayaye yaya kenan wanda su ba bayi ba wa kana hurrima tazwijuz zaniya dama an haramta auren da an haramta auren mazinaciya wa nafakatu hadhihi al-aya sai wannan aya ta yi nassin sa wankihul ayama minkum ta yi nassin cewa kada ku auri wadda ta taba yin zina ko wadda take zina ma'anan aure nan aure na shari'a daga nan wannan aya ta ba dama kenan wadda take da tana da mummunan ɗabi'a ta tuba ta gyara halinta ta ce tana son ta yi aure to an samu wanda zai aure ta don kar a bata kuma ta lalace amma da an hana an ce kar ka auri wadda take haka wasalihina min ibadikum ku auri kuna iya auren mata na gargari daga cikin bayinku mata bayan kuku kuna iya auren na gargari daga cikin bayinku maza mata su auri bayi nagari daga cikin bayi maza ya hallata ko da matan yayaye ne su auri bayi ya hallata a shari'a wa ima'ikum haka nan ku auri mata bayi nagargari daga cikin bayinku musulmi kum kum din nan yana nuna musulmi ne ki auri bawa kum naku ku musulmi wa ima'ikum ka auri baiwa kum naku ku musulmi in ya kunu fuqara'a idan ma kuna ganin ba za ku aure su ba dan talauci su talakawa ne yughnihimullahu min fadlihi Allah zai iya wadata su daga falalansa kuma su zo su zama wadata kai ne makaho wani yanzu a ce baya da shago baya da mota baya da gida kaza kaza kaza kai kake ba da gida da mota da shago ba kai bane sai ka ba wa mai shago a zo a shago ya kone mota ta lalace ya dawo yana yana bara a gidanka ka taimake shi ko ba haka ba sai ka ba wa fitin bai da komai ya zo shi yake taimakon ma gidanka su wannan yana faruwa saboda haka kai dai ka samu mutum mai tsoron Allah wanda kuma yake da sana'a gaskiya ne mutum ya zama yana da ci ya san ciwon kansa domin aure ya kunshi ciyarwa da tufatarwa wanda bai san ciwon kansa ba bai san yadda zai ya nemo ba ya zai ya ciyar ya zai ya tufatar ko ko da yake mu fa in kai aure kai kayan aure aka gama biki to ba ruwanka omo ba naka bane man shafawa ba naka bane na malam bahaushe ko malam bahaushe omo ba nashi bane man shafawa ba nashi bane komai ya riga ya mata lokacin aure ya mata kayan aure shikenan na ce maganar omo da sabulu da nan ba a tambaya wasu ma ikon Allah wasu ma ya ce ai in ya samu masara ai kai mata ai shikenan to a ina za ta samu sauran to muna talautar da kanmu mu muke ja mu kanmu talauci rashin infakin ka ga iyalanka yana ƙara ma talauci ne yanayin yadda ka rike gidanka yanayin yadda Allah zai rinka buɗa maka arziki idan ka kuntata sai Allah ya kuntata maka idan ka yalwata sai Allah ya yalwata maka ba wanda ya fi cancanta ka yalwata masa kaman iyalanka annabi ne ya ce fabda bi man ta'ulu kana alheri kana sadaka amma ka fara da wanda Allah ya dora maka nauyinsa to mu mazan hausawa fulani muna da matsala ta nan an gane wallahu Allah wato mai yalwan falala ne alimun masani ne da halayenku kowa ya san inda ya ajiye shi sai shehu ya ce a tazwiju min asbabil gina shi aure yana daga hanyoyin wadata mafiya talauci a cikin al'umma su ne su zurai ba abin da ya mallaka sai dan bokita a bayan kyaure sai yar wata kodaddiyan katifa ko ba haka wata magaran da ya aure sai kaga arziki ya shigo gidan an kawo kujeru an kawo gadashe an kawo menene an cika kaga arziki ya fara zuwa ko ba haka ba sai talauci babu kaman tuzuru shehu ya ce shakara jirin ilal hasanil faqara wani mutum ya je ya gaya wa Hassan al-Basri ta talauci ya dame shi fa qala lahu sai ce masa tazawwaj je kai aure fa tazawwaja sai ya aure qala lahu sai ce masa ishtari farasan kai kokari ka sayi doki mana kaga jaraba shi yake dan dai a san in dai da wadata ai sai gashi da doki ai kuwa ma sai na ya kana to sai ce ishtari sadaman ya kamata a ce kana da wani bawa da ka saya yana maka hidima a gidanka yana maka sai ya saya shi ke nan fa radda Allahu alaihi rizqa Allah ya da masa da arziki da kuwa ya talauce ne sai ce ka yi aure mana yayi aure sai to ka sai doki mana sai ya saya ana ne sai ka sai kaji ne wace ka ilaihi ahadul fuqara'i wani kuma cikin talakawa ya je wajen Hassan al-Basri shi kuma ya ce masa kuka kala ya ce kala ya ce masa tazawwaj je kai aure wanda an ce masa ya aure kun ji yanda abu ya faru ko wannan ma ya zo ya kawo kukan talauci ya ce masa je ka yi aure don saboda hausawan mu ba su gane wannan nassin ba an ce aure yana ƙara arziki sai kawai mutum ya karin tumo mata abin da ya zo karfin sa wani zai yi arziki ai ba haka kawai ake samun arziki ba sai ka tashi kayan ne ma mu muka kwanta ne kasala kawai ka ce wai kai sai dai abin ya zo maka haka ai ba a yin haka sai ka tashi ka nema sai Allah ya maka albarka a cikin abin da kake nema din kuma ba wai kawai kawai daga ka danyi gona ka ga gyada ta taru kawai ka ce ai yanzu nan zan ƙara mata ba to Allah ba zai sa wadata ba saboda ta gidan ba a kyauta ta mata ba duka ɗaya ne fa kai kake bata kayanka ka auro wannan ka zo ka jibge bayan kayan kwalliya ya ƙare ka bar ta haka a bushe a jeme sai ga ba ka santa wata tana nan bata kai ta ba tana kwalliya a layi sai ganta a ba zan rafi mai kyau da ka aura sai ka aura in ta zo ta mata je me kuma duk kai kake je mata kayan ka Wanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce ku musu ado kuma ku yi ado Allah yana umarnin ka kyautata wa matarka Allah sai baka wadata amma kai kake je man da kayan ka dan haka ko da zaka aure ɗari ka sake wannan ka aure wannan ka sake irin yanayin rikon ka ne haka da su zauna ba za ka ga tsarin su ba amma inda akwai sabulu akwai omo ko babu sabbin kaya inda yana wankewa ana gyarawa sai ka ga duk dai na suke da na waje duk ba ta lokacin ka kawai kake kake ta wahala ka auri wannan ba zaura amfanin gonan bana ka auri wannan ba zaura amfanin gonan baɗi ka auri wannan ba zaura amfanin gonan ba ta lokacin da kawai kake yi na'am to shi wannan kuma shi yazo shi ma sai ya ce masa kaje kai aure dan talauciya da ne shi fa ta zawwaja sai dai ya aure wa damal faqaru talauci kuma ya zauna fa atahu sai sake sai zo masa yace wa qala law yace masa ma zalta faqiran na ya aure har yanzu talauci qala lahu sai yace masa dalliqaha kaje ka sake ta faɗan laƙaha sai ya sake ta ƙala ya ce to sai mutane suka damu ya duk kawai ya sace maka talauciya da wani ce sake matar wancan kuma an ce ya aure an sa ya sayi doki an sa ya sayi bawa ko amma wannan ya zo ya kukan talaucin bai gushe ba sai ce sake ta malami kenan ilimi sai ya ce kunta azunna annahu min ahlil aya na ɗauka shi wannan mutumin na daga baya da nake je aure na ɗauka yana daga layin wanda suka dace da wancan aya ne in ya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi shine makaranta yanzu ko Allah ce in ma ku talakawa ne to in kun yi auren ai Allah zai wadata ku daga falalansa kaga ake ba malamai suna tara su faɗa bane Allah ne ya faɗi haka in kuka aure su in ma talakawa ne to Allah zai kawo arzikin ya zai wadata su daga falalansa shi yasa aka ce ka yi aure za ka yi arziki din dan Allah ya yi wannan alƙawarin kuma kai ka yi auren da wannan niyyar in kai da wannan niyyar kuma za ka ji ka samu to sai yace sai na gane shi ba dan wannan bangaren ayan bane sai yace bisa zuwiji ta hanyar aure falan ma lam yakun min ahli hadhihi al-aya yayin da na fahimci shi ba dan bangaren wannan ayan bane ba wannan ayan ne maganin sa ba ka san kowa da irin antibiotics din sa yawa shi wancan antibiotics din sa ya aure zai samu falalan Allah to wannan ya auren talaucin ya zauna sai ya fahimci ba wannan antibiotics din ba zai masa ba don haka sai mene sai canza magani ko yace sai sai alimtu sai na san annahu min ahli al-ayat al-ukhra shi din ya dace da wata aya ne shi yasa nace take ta almajiransu suna sauraron sa wani aya ce kuma ya dace da ita sai ce in ya tafarraka yugunillahu kullan min sa'ati idan sun rabu kuma kowa ya samu wadatar sa me yawa in sun rabu kowa ya nan wannan ya nan ita ta samu wanda zai wadatar da ita shi ma ya samu wanda za ta wadatar da shi kaji malamai da suka fahimci alqur'ani kenan falan ma dallaka lokacin da ya sake ta kuwa waje da rizqan alhamdulillah sai dai samu arziki na godiyan Allah wanda haka shi malami in dai malamin ya cika malami to za ga yana bada direction daban-daban direction din da ya baka kuma ka zo da matsala irin wani ya zo da matsala irin ta kuma ba irin ta zai bashi ba kuma komai akwai abin da suke hange akwai wanda ya zo aka ce ya zo ya samu imamu shafi'i yace wanda ya kashe wani Allah zai gafarta masa sai ce a'a gane sai wani kuma ya zo ce ya imamu shafi'i wanda ya kashe wani Allah zai gafarta masa ya ce eh aka ce ya imamu shafi'i yaya ne abun haka yace wannan a fusace zo sai na fahimci yana so je ya kisa ne yace wanda zai kashe wani Allah da zai ce a'a wannan kuma a nadamance zo na fahimci yayi wata kila yayi kuskure ya kashe wani sai na ce masa eh kun ji malaman fiqh masu istinbadi kun ji inda suka yi suka samu ilimin ba wai kawai sun kalata bane a rediyo ko a cikin katin a'a karatu suka yi na kin karawa na'am wal yasta'fu alladhina la yajiduna nikah wal yasta'fu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi na'am والذين يبتغون كتابا.
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فقاتلوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تقربوا فتياتكم على البداء إن أردنا تحسنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal yasta'fu alladhina la yajiduna nikah wanda bai samu halin ya aure ba yayi hakuri ya tsare mutuncin kansa kar ya je ya rinka zinace zinace hatta yughnihim Allahu min falali fadlihi har sai Allah ya ba su falalan su suka samu wadata sai su yi aure su tsira da mutuncin su wallazina yabtaguna alkitaba wanda suke neman ku daura musu fansa mimma malakata aymanukum daga bayin ku bawa ne yana tare da kai sai mai gida a sa mu kuɗi in biya in tsira da kaina tunda kana sayan wasu ka sayar to a maimakon a sayar da ni ma wani ni a sayar da ni wa kaina mana dan rinka kwadugo ina tara ma kuɗi ka faɗi yawan kuɗin da kake so in na tara sai ka sallame ni to Allah ya ce idan bawan ka ya nemi wannan ka yi masa haka fa katibuhum ku daura musu fansan su fanshi kansu in alimtum fihim khaira in kun san fa suna iya yin kokari su je su samu abin da za su fanshi kansu din wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar da Allah ya ba ku wasu suka ce wannan aya ta koma kan matan ku ne wasu suka ce ta koma kan wanda za ku aura ne in za ku auri mace ku ba ta sadaki shine malillahi allazi atakum wasu suka ce a'a su wayannan bayin ma ku dan san musu wani abu su rage biyan da shi a cikin kuɗin ku to amma dai duka ya dauka da ya daukan duk wayannan fuskokin to kaga Allah anan kullun yana nuna mana yana yana mana gori dan Allah ya cancanci ya gori kayansa ne yanda ya ga dama ko kai da kake tsauro wa matarka Allah ya ce dukiyar da na baka ba naka bane kenan ko ba haka ba Za ki ku ba su dukiyar da na baku kar ka zama azzalimi ka je a fasa kwai da biredi da shayi da balangu a- da daddare a gindin teburin mai shayi ka bar ta da tuwo din ma ko ko irin karafik din nan babu sai an zo ka ce ku yi wa yara tuba zai ka je kwanta kai kuwa ba mala'ika bane ta kawai akwai wani abu da ya faru ka zama azzalimi ke to sai ga Allah ya kuntata maka in ka yalwata sai Allah ya yalwata maka in ka kuntata sai Allah ya kuntata maka wala tukrihu fatayatikum ala albirga'i kar ku rinka tilasta ya- bayan ku mata su rinka zuwa suna zina su samo muku kuɗi in aranna ta sunan bayan kuma su sun nufin kame kansu ya tabtago a razal hayati duniya wai dan ku nemi tara dukiya tarkacen rayuwar duniya wa man yukrihunna wanda duk ya tilasta su su je su yi zina su tara masa kuɗi tunda an ce wasu su daura fansa kar kuma ka ce kai kana da bayi mata kuma ku rinka zuwa ku duniyar da za ku je ku je ku samu mun kuɗi ku yi kaza kaza fa inna Allah kusan Allah min ba da kirahin na bayan kun tilasce su ga hurun shi Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai ne wato mai gafara ga wa ga waɗanda ka sa su dole ba da son su ba suka yi an rawaito cewa Abdullahi ibn Ubayyin munafiki shugaban munafukai yana da bayi mata sai ce tafi su je su nemo masa kuɗi a ina za mu je mu samu kuma mata bane kuma mata bane me yake nufi kenan je su yi zina to kullum in aka yi wani kirari a zamanin annabi ana nuna misali ne sai an yi irinsa yanzu a cikin musulmi ma na ji akwai wasu wurare wanda aka samu wasu ma masu da'awan su wai masu sanin addini ne suna tara mata a kawo musu kuma a rinka zuwa ana ɗaukan da sunan cewa shi ai kadimansa ne duk abin da aka ce kawai shi ya halatta to kaga daidai kenan da Abdullahi ibn Ubay ayatul munafiqina to sai Allah ya ce mai gafara ne mai jin kai ne sai aka tambayi shehu kuna su ila shek ana aka tambayi shehu anil magafira to Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim ba an tilasta fi qawli wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahin ghafurur rahim yace hal hiya lahu am laha shin shine aka gafarta masa ko ita da aka tilasta ta fa qala sai shehu yace laha hiya ita ce Allah ya gafarta mata tunda dole aka sata ammal mukrihu fala amma wanda ya tazzace ta shi kai yana nan a matsayin dan wuta ba a gafarta masa ba tunda shi ya umurni da sabon Allah wanda ya umurni da sabon Allah kuwa to shi kenan ya yi fada da Allah kenan wanda ya fada da Allah kuwa Allah na dab da ya kama shi kuma ya kakkama din kuma yana nan yana kamawa kuma wanda nake cewa an ce yana hakan ma Allah ya kama shi yanzu Allah kada ya san abin da yake masa wanda haka mutuwa kayan fada ne makamin Allah kenan in mutum yana jin shakiyanci Allah ya shirye mu Allah ya sanya mu kan tabarki madaidaici lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum kafin addu'a masu tambayoyi za su iya turo mana ta wannan lambobin waya sufuli takwas sufuli biyar uku hudu takwas biyu tara tara shida so sufuli takwas sufuli biyar uku hudu takwas biyu tara tara shida ko kuma sufuli bakwai ko kuma sufuli takwas sifili takwas biyar uku ɗaya biyu biyar biyar
wancan an san da su yi salati manzan Allah sallallahu alaihi صلاة تيسر لنا بها أمورنا وتفرج بها كروبنا وتقري بها ديوننا ووائدنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير Allah ka keɓo al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka jiƙar al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka keɓo al'umman waliyan Allah salihai ka tura su kan hanyar magabatansa na gari ka raba su da hanyoyin shaidanu wanda suke son su kautar da su daga matafiya na bayan Allah na kirki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wannan ƙasa ƙasar ka ce Allah ƙasa ce wanda aka yi bayin Allah na gari a cikin ta Allah saboda girman su a wurin ka da darajar su da darajar mutanen kirki wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka yayi mana bala'in da muka samu kanmu a cikin sa a wannan ƙasa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين